أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to kamar yadda aka yi alkawali da shawarar wa'azu za a ƙara littafi guda ran ladi littafi na adabul mufrat na imam hafiz abu abdullahi muhammad bin ismail wanda insha Allah zamu rika gabatar da shi daga wannan majalisi din ranar lahadi tsakankanin magariba da lisha a nan masjid sabil guda gawan katali to na farko dai kan mu fara karatun shi littafin ya ci mai dan tarihi kaɗan na shi mai littafi na shi mai littafi ko da minti biyar zuwa goma a ɗan samun bayani kaɗan na shi mai littafin wane ne shi dai wani littafi muka ce adabul mufrad ko to me ke ni adabul mufrad me is definition shi sunan littafi kamar tarbiyyar yawa kamar tarbiyyar mutum ko kwamfartima inda mutum ya ciye kamar yana koya mun wannan duka kwamfartima inda ya ce ni kai shi kowa ita kowa ɗabi'un da zai ɗoka yi tun daga mu'amalat mu'amalat tun daga ta gida ka fara tun daga inna da babanka har ka hoto makwabta ka hoto gari ka hoto ɗiyarka ka hoto dukkan dai kwamfatima wanda ya ce ni kai in yi kenan al'adab ladabbuga ladabbuga ko makarimul halal ladabi ladabi ladabi wanda ya ce mutum da kai da ni mu ladabci da wannan ladabin kenan in muka bi shi yana koya mu zamantakewa ce ta musulunci yadda zama ladabci da ladabbuka da dama a cikin shi kenan wannan shi ne kenan sunan shi ladabi ke da littafi mai koyar da tarbiyya da ladabi to wane ne mai littafi nan kowa haisa da shi da sunan buhari ko daidai aka ce imam buhari mai sanin imam buhari da littattafan shi wanda ya shahara sahihul buhari ko kuma jami'u sahih ko tunda imam buhari littafin shi ne shahara shi shine sahihul buhari tunda mutane da dama ba san ba ma yana da wani littafin ba sahihul buhari ba tunda shi sahih buhari shine asahul kutubul hadis a dukkan littattafan hadisi gaba da shine lamba 1 shine na farkon littafi wanda duniyar musulmi gaba daya da ta yanzu da ta jiya da ta shekaran jiya da mai zawa ta yarda da inganci shi shine littafi wanda gaba daya hadisan da suke ciki sahihai ne na farko kenan kamar ai mai ake ce musu sahihai ne ko sahihai ne da sahih buhari da da muslim sahih jami'u sahih kenan imma buhari imma muslim to ana yi cewa sita sahih ana yi cewa sita sahih hali ana yi cewa sita sahih eh to da kuma hada wanda mutane suna yin ta ba a cewa sita sahih amma su wancan guda biyar ne ai muna da turmizi da nisa'i da abi dauda da ibnu majah da su hudu ko su da nisa'i tirmizi ibn maja sunan abi dauda in ka gama hudu in ka gama da buhari da muslim sun zama to mai shidda to da kwai sai daga ce musu kutubu sitta baka yace musu sitta sahih tunda su wannan guda hudu a cikin su da kwai da kwai wanda ba sahihi ba yana sai daga ce musu ashabul sunan su guda hudun nan ashabus sunan suke da kwai hada cewa tana zuwa bakin mutane sai gaji mutum ya ce sita siya a shi kuma layi inda muhaddisin ba a ce musu sita siya da an su kudin wannan fihim da ifin wakaza wakaza wakaza sai dai ka ce sahihaini da kuma ashabul sunan in kuma dukkan saka gama su sai dai ka ce kutubul sita mu gane wannan ba hada cewa tana zuwa bakunan sita siya to kenan shi wanda minta ya sunan shi ya sunan shi sunan shi al'imam al-hafiz abu abdullahi muhammadu bin ismail muhammad bin ismail bin ibrahim bin mugira sunan shi kenan ka ce ya sunan lit- mai sayi buhari ya zaka ce ai daga nan ma bangon ya rubuta ma mai imam hafiz gane ta abi abdullah baban abdullahi muhammad bin sul ismail muhammad dan ismail al-buhari kenan nasaba ce nan garin kenan sai aka aka bai alkunya wasu a larabci a sunaye namu ko da a hausa ma'ai da kwai suna da kwai alkunya da kwai la- kuma lakabi kamar a yi kiran mutum abi abdullah kamar babban ɗanka ko ɗaya daga cikin ɗanka a ce baban wane abu abbas abu wane baban wane kenan wannan kamar a gida kai mai gida sai a kama sunanka sai a kiranka da baban kana da biya fadima sai a ba abu eh kama a gida ma ba ce baban fadima to wanda duk musulunci aka ne sa da kira su baban fadima baban maryam baban zainab da irin wannan kenan wannan shine ake cewa alkunya kuma da koyi lakabi suna ne wanda ba na fasikanci ba wanda ka yarda ana kiran ka da shi wanda za a dangana ka da wata sana'a ka ko a dangana ka da wani abu ko a dangana ka da wata rana aihuwa ka kamar yadda zai kaji mutum an ce mai dallaji ko eh ai suna ne ko na gidanmu mutuma to di wannan to aka in yan ana so kenan duk suna ne menene lakabi ne kenan wannan shikenan da kwai al- lakab zaga mutum yana da lakabi yana da kunya kuma yana da sunan shi na ragon suna kenan musulunci duka yana da wannan zaga a cikin sabai kun muna karanta zaga an ci abuwa da abuwa ne shi ne yake ma abi abdullahi baba abdullahi to abi abdullahi sunan shi kenan shine muhammadu binu isma'il to kenan suna yanzu muka ce muna da isim muna da lagab muna da kunya shine baban gida baban fatima baban wani baban wani duk muna yi kenan shi binta ne sunan shi buhari abu abu abdullahi muhammadu bin binwa bin ibrahim ina buhari an aihe shi ranar juma'a ranar aka juma'a aka aihe shi hijira tana da shekara 194 194 an ce ranar an aike shi 14 ne ga watan shawwal 14 ne ga watan shawwal hijira tana da shekara 194 aka ranar da aka aike shi kuma da aka aike shi ya zama to mutum ne maraya tun yana yaro karami baban shi ya rasu da ya rasu sai girma a gurin uwashi kuma tun da ya tashi yana neman karatu ya tashi ko da yake ko malamai suka ce ya yi gadon karatun tun da baban nashi ma ismail kin ya kasance ce ɗaya ne daga cikin almajiran imamu na malik littafi da muke nan waɗa wannan kenan baban shi buharin ɗalibi ne na mai wannan littafi amma dai baban nashi ya mutu tun shi buharin yana yaro kenan sai tashi yatim maraya duk da ya tashi allah ya shi ne irin ai a rayuwa matamu ai a yara ma ko yanzu a makaranta ko alkwal ai wani ba wani ba ai wani ya aljini ki wani sai ka ji ana cewa mai aljini wanda duk abin da ya sa kan shi yayin da ka sa ana mai wahayi to haka yake ya tashi duk abin da ya kuma yake bin malamai tun yana yaron shi ya gama ya suka ce a tun yana da shekara goma da mai haddace qur'ani a visa ya haddace qur'ani ya tsaya bacci yayi karatu suka je makka shi da dan uwar shi da mamashi da suka je maka shi sai tsaya a can ya bi malaman makka da madina da ina ne da busra da ɗa'ifa bagada duka ba inda bai je bai karatu kenan a tarihi aka ce malaman buhari sun kai kusan 300 ba wani abu malaman da ya je gurin sai karatu kuma abin da zai baka mamaki jihar yanzu mu ayyukan a sauki ya zo mu su ko lokacin nan babu jirgi babu mota ba biro ba ba iji kenan a doki ne ko a rakumi ko a mai zaka je kuma in zaka je ka dauko wani ilimin ko daga nan zuwa muradi aka ce ka je a kawo ko a je ka yi tashi hankali to amma duk da wani sai ka dauki a guda in ka dauko wanda suka yi rubuce-rubuce na da kaga abin da suka rubuta ka auna kaga shekarunsu sai kaga abin ya wahayi na ke musu wanda mu yanzu duka komai an ya zo mu da sauki ga mota ga internet ga ne ga ne amma dai ba iya yin abin da suka yi su wata yanzu ka aiko mu'allafat abin da buhari kamar irin su malamai da suka wuce aka cewa su yi shi ne ake cewa ka tattaro abin da ya rubuta ka auna da shekarun shi zai ga kamar sai ga wani malamin a kullum yana rubuta wajen safa a aikardai tun aiko shi eh ko babu hatta abin rubutuwa ba a yi irin wannan babu ba firar ko kayan rubutun ma kan gama sai aiki ne su ta da suke kayan rubutun ma ma ta yi na rubutun ma aiki ne ba ba mu kuma an mu ga fafiran ga dik ga karayo ga gwam ga tafi mashin ga wannan ga komi lahiya launi amma duk da wannan da ke abai ita kulla hayo alimu kuma lahuni tsoron allah ne ke sa su sai ilimi sai ga mu wanzu duk abin da zaka yi bakka yin irin nasu muka ce na da malamai wajen sama da nawa da ɗari daga cikin malaman shi wanda yake shahara shine wannan ahmad bin hanbal ai muna cewa kullum a imma muna zana muna cewa hanabila ko hanabila ai ahmad bin hanbali to ahmad bin hanbali ne yana ɗaya daga cikin shehu na wane na buhari da ishaq bin rahawaya duk wannan suna cikin malamai wanda sun doko bahari ya doko karatu gurinsu amma duk malaman shi sama da 300 ba karatu to a cikin komun wanda suka shahara 'yan baya su wani ne kuma almajan shi shi buhari wanda suka dogo kan shi ai daga muka ce a littattafan wanda suka yi shahara sai haini ne ko na warko sai buhari na biyu sai yawon musulun to shi musulun in kai shi a gudun almajirin wani almajirin buhari shi musulun ya yi karatu wajen kuma a cikin asahabu sunan ma tirmizi shi ma ya karatu gurma buhari ibn huzaima shi ma da kwace ibn huzaima shi ma ya karatu gurma gurin buhari a takaicen takaicewa dai shi gwarzon hadisi ne kamar karshe ne a ilimin hadisi wadda duniya ta musulmi ba ta samu ba mai ilimin hadisi kamar imam buhari yanar littafin shi wanda ya shahara da shi shi ne sahihul buhari bayan shi tukwana da wannan adabul mafrad bai ci wannan kuma da kwai a tarihul kabir wa tarihul hausa da kuma a wa wani tarihi saman wanne birul walde kenan ta washe dai wanda shi shahara dai an yi sanin wanne da wanne sayyid buhari da kuma wannan adabul mufrad to kenan kuma tsaban mai ce duka zama dauko tarihin shi tarihin nashi zai zo a cikin karatu da mun so mu bayani akan tadawinin sunna yanda aka rubuta sunna ai zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da zamanin sahabbai yani mu dauko tarihin tun daga farkon rubuta littattafan hadisi haka yana yake to amma dai zan bari abin sai rika zawa a cikin a cikin karatu dan kan mai dogo mukaddama kenan sai rika zawa a cikin karatu to in muka bude babi na farko babu na farko yadda zami tsara abu kowa ya samu karayo ya yi in ka rike karayo duk ne ba ba daɗi a cikin littafi kai rubutu da rika amma ne kana da karayo wanda ka iya gogewa shi abin da ake so abin da ake so a hadisi duk in muka yi ruwaya abubuwa guda uku zuwa hudu ne zamu yi zamu ke so mu yi na farko sharhul mufridat kamar umar karanta text din hadisin sai mu diba wani muni wata kalma ce mai wahala sai mu ja layi mi su laye tawo kenan ka san wannan kalma ita ce mai wahala in fi'ili ne in ta zo a jami'i kamar da ta fi'ili in sunan wani gari ne ka san me kenan ka san ta tunda kalmomin su da suke maimaita juna kullum kenan yadda kalma ta zo a wani hadisi in ka san ta kenan ka kayan ta hadisin warko ta kalma mai wahala ja layi kenan sai ka maimaita ta koda gaba ta zo ka san ta shi ne muke cewa sharhul mufidat hadis na biyu kuma ma yustafadu min alhadis duk ruwaya da muka karanta musamman me hadisi yake karantarwa wani kur wani lesson muke doka kamar zo mun karanta hadisi gara sai mu ga wani lesson wani kur muke doka a wannan hadisi mu gane wannan na uku sharhul ijmali explication in hadisin gaba daya sharhi shi kenan wannan ruwaya tana karanta mu kaza da kaza da kaza da kaza na hudu sai mu bi isnadin hadisin silsila in hadisin mu ga sahihi ne ko da ibi ne ko ko baicin wannan da ta'arifin rawi shi sahabin in sahabi ne na karshen wanda ya ce annabi ya ce kenan mu rika samu muna sanin tarihin sahabin ko da kaɗan ne tunda sahabin su ne suke maimaita juna insha Allah ko da a tsakankanin da mu rika taimaka juna misali in mun zo wani sahabin ko da wani tarihin shi sai mu ba wani yayi da shirkin sahabin satin gaban minti biyar minti goma sai ka mu tarihin sahabin kenan a kenan muka rike sahaban kullun su ne suke maimaita wa jura na biyar kuma qira'atul nass hadis in muna karanta nassin hadisin in shi yana karanta kenan kowa ya bi gurin kuma kowa ya yi muraji a gurin kan mu zo kan mu samu muna karanta da ahla'an nahawiyya ko ahla'al imla'iyya in shi yana karanta mai karanta kowa ya bi gurin kuma hannu kowa ya diba gurin kan azu ya zama to dai in dai Allah ya mu muwafaka wannan littafin mu yi shi sabi yin koyon wanda ni ma na iya koyawa ba yin koyon in zo in kwasa in je ba yin koyon ni ma na iya koya kuma in yi aiki da abu shi ne fa'ida abu yadda kai ma gobe ka iya koya shi na biyu kuma ka yi aiki da abin da aka koyi balle alhamdulillah duk abin da ya kanta da montai abubuwa ne namu na ladabi na yau da gobe na kai da makwabci kai da uwaye ka kai da iyanka kai da kaza kai da kaza haka ne kuma bai yadda wahala abubuwa in muka bi su kusa ba mu wahala yana a takaice suka cewa mun gane abin da zamu kiyaye ko yana kowa samu daga satin gaba da wani dan karayo a gurin da wanda zai karshen layi kana rubuta abin da aka faɗi ko tarihin wani sahabi ne yayi kaza yayi kaza ka ja layi an karanta hadisi inda ba gane ba ka ja layi ko da da hausarka ne da faransa da kasa sai ka rubuta kaza kenan in kai muraja kenan abin ya zamna to babi na farko a wannan littafi shine babi wanda yake bayani akan biyayya da iyaye biyayya akan inna da baba don sai da yi babi guda ashirin ina ga da hudu duka mu'amala ce duka abin da ya shi inna da baba kawai mu zamantakewa ka ce da kai yadda zaka zamna da kai da baba da inna sai da yi babi guda ashirin da hudu na ko da in ka diba babi ishirin ma ya samaju a babu a sai da babi ishirin da hudu tun daga hannun tun daga wanda babin sai je kai babin har yake ne a babu daga ne tsaya a biyayya uwaye kadai abin da yake kalkashin bin inna da baba sai da yi babi 20 da 24 kenan wannan babi na farko zaka karanta shine babi na farko qaulihi ta'ala da yace wa wasainal insana bi walidayhi husna to bismillah sai mu rika mun karatu باب قول الله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن حارون بن عبد الجبار البخاري المعروف بابن نيازكي قراءة عليه فأقر به قدم علينا حاجا في سفر سنة سبعين وثلاثمائة قال أخبرنا أبو خير أحمد بن محمد بن الجليل بن خالد بن حويرث البخاري الكرماني العبس العبسكي البزار سنة اثنين وعشرين وثلاثمائة قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن الأحنف الجعفي البخاري قال حدثنا أبو أبو وليد قال حدثنا شعبة شعبة قال الوالد بن قال الوليد بن قال, قال الوليد بن عيزاري أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار
وأومأ وأومأ بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال ثم الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزرته لزادني
to ya kai ka saba ta abu lugul marabi da riyadu salihi sai a ce an ibn mas'udin qala qala rasul sallallahu alaihi wasallama nan kuma sai zuma da doguwar anwana anwana anwana anwana anwana to wannan dogon magana a ce daga wani zuwa wani zuwa wani zuwa wani a ilimin hadisi ita ce ake ce mata istinad shi ne ake cewa istinadi idan ta'arifin isnadi shine silsilatul rijal muwassila ila ila matan kenan jeran mazajen nan da za a yi an wani zuwa wani zuwa wani har akai matanin hadisin akai sahabi akai annabi wannan an wani an wani nan shi da ake kira isnadi isnadi kenan isnadi silsilatul rijal muwassila ila al-matan kenan shi ne nan ya ji ruwa anwani anwani anwani bai fara ma ba hadisin sai da yazo inda yace wa aw ma abiyadihi ila dar abdullahi qala sa'altu na ma sai ka jalaye wajen qala sa'altu nan daga inda hadisi ya fara daga gani yana kaga inda yace sa'altu nabi daga na hadisin ya fara in ka jalaye kenan anwani anwani ina muka ce ya sunan shi isnadi dan a dangana magana a samu gaskiyarta dan wanda ake isnadi kamar zamanin sahabbai da in ka zo kace annabi ya ce kawai sai a yarda to da tahiya ta yi tahiya sai kowa ma in ya kwaso in kasuwa ma kake baka sai da abin ba sai ka zo ka ce annabi ya ce kaza eh kamar wani ya ce da zakari shi ya yi tsawa bai sai da ba sai ce annabi ya ce duk wanda ya sai zakara yana da gidan aljanna misali to kenan ke suka zama to kenan ƙarya ta shiga abin to dan wani ya isnadi ya shiga kenan kace wani ya ce sai a ce wani ya akai ya gama ina ka samu magani ai shine wanda yake ta ibn sirin lam yakunu yasaluna anil isnad falamma waqa'at al fitna samina rijal sam fa yazuna ila ahli sunna fa ya'huzu hadisan ko sai ibn sirin muhammad bin sirin yake cewa da a farko ba a tambaye isnad in kace annabi ya ce an yara amma ni falamma waqa'at al fitna da fitina da ƙarya da ta shiga ciki sai aka zo in kawai abu sai a ce a ina ka ta samu abu ina ka samu shi ne ke cewa ya ta launar al'isinadu minaddi launar al'isinadu lakala masha masha waye ka zo nan ablabili mubarak ya ce isinadi addini ne in ba din isinadi wannan ba da kowa ya zo ya faɗa abin da ya ga dama da wani yanzu wannan hadisin kan ya gaya ma shi ba kaga dogon layin nisha ya ce a habar na abu nasari abu nasar ya ba mu labari ya ce wai abu nasar ce ahmadu bin muhammadu bin hassan shi ne ahmad dan muhammad dan hassan bin hamid dan hamid bin harun dan harun bin abdujabbar dan abdujabbar tukwa da ce ma al-buhairi al-ma'aruf wanda aka yi sana shi bibinin ne ya zikiyu sai ya ce qira'atan alaihi fa aqrabihi ma hukumu hazal qawl qira'atan alaihi fa aqrabihi me wannan a yi jaka wani bayan ba mu ta hasi mafi zalika a da ba a yata aka mu ta hasi fi zalika eh yi wa yana sun shi to biya ke nan kiratun alaiki ai hanya ɗoko hadis hanya noji ta hamurla hadis hanya ita da ce takwasai takwasai da kwai eh asiba min sha sheko alqira'a alwasiya almunawala alijaza tare takwasai wani takwas zanen su da asima mina shek ira alaihi ijaza munawala wasiya kitaba ilab wijada to kama wani hanya ce ta ɗauko hadisai yadda ba da suke kamar da ya ce ira'atan alaihi kamar wai yadda ya ɗauko ita wannan magana ce sai ya ce ira'atan ne alaihi ira'atan alaihi ba a ƙarra kamar yanzu a ce ga littafin buharin an ce ya yi littafi to zan ce in tabbatar na ɗauko a guri sai yanzu in zamna in ce ina karantawa yana tabbatarwa in na karanta ya ce eh ni na wata wannan magana ni na wata wannan magana kenan shi ne shi wanda yace da ya ji magana eh da ya karanta mai tabbatar eh haka ne shi ne yace kaddima alaina hajjan ya zo gare mu daga hajji ne a cikin watan safar shekara ta 70 ta 370 kala yace ahbarna abu hairi ahmad bin muhammad bin jalil بن خالد بن فريت البحيري الكرماني الباسقي البزار سنة 22 وثلاثمية قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن أحنف الجعتي البحيري قال سيدي زوني حدثنا أبو وليد أبو وليد يبام اللاباري قال حدثنا شعبة شعبة يبام اللاباري شعبة أنا تبعي وانا أمير المحدثين هو سنة شي وانا شعبة بن حجاج متوفى سنة 160 yana shugaba ne a cikin ilimin hadisi sosai ya ce na sami ito a ba amin shaibani ya kunu sai yanzu ya fara ya ce hadasina sahibu haziki dar yanzu ya wara hadisi ko yace hadasna sahibu hazihi dar ma'abucin wannan gidan shi ya gaya mana ko shi ya zanta mana waye ma'abucin wannan gida wa au ma'abiyadihi sai nuna da hannun shi kamar zaka wuce nan sai ka ce mai wannan gida ya gaya mana labari sai ka ce ma'abucin wannan gida ya gaya mana labari kuma sai ya nuna gidan ma dan dai a samu garantin inda magana take shi ne yake ya wa au ma'abiyadihi sai nuna au ma'ajalayi au ma'a nunawa sai nuna da hannun shi ila dara abdullahi zuwa gidan abdullahi to ne sai ce ma abdullahi ya tsaya wani abdullahi abdullahi bin mas'ud a badala a cikin sahabbai da yawa ne amma dai duk mafiyo a cikin littafin hadisi in ga an ce abdullahi kadai aka tsaya abdullahi bin mas'ud da kyau na gai abdullahi bin mas'ud mafiyo sauran kama abdullahi bin umar abdullahi bin abubakar abdullahi bin zubairu duk ana idawa amma ne ya ce ma abdullahi kadai ya tsaya kenan ibn mas'ud ne kene ce sahibu ma'abucin wannan gidan shi ya ba mu labari wa au ma'a yayi nuni bi yadihi da hannun shi ila dar abdullahi zuwa gidan abdullahi dan mas'ud kene sai yanzu ya fara ma hadisi kala yace sa'altu nabiyya na tambayi annabi waye tambayi annabi ashe abdullahi bin yace sa'altu kenan daga nan hadisi ya fara sai kai layi da kara ko ka buta gini daga nan kalan nan daga nan hadisi ya fara sa'altu nabiyya na tambayi annabi me ya tambaya annabi yace ayyu amalun ahabbu ila Allah wani aiki ne yafi soyuwa zuwa ga Allah a ayyuka gaba da wani aiki ne Allah ya fi so shine tambayar da Abdullahi dan Mas'ud yazo yawawa Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ayyu amalun ahabbu ila Allah wani aiki ne yafi soyuwa zuwa ga Allah azza wa jalla bai giba da buwaya kenan annabi sai ba shi amsa na ko sai ya ce mai kala sai annabi ce ce as-salatu ala waqtiha na warko sallah a lokacinta yin sallah a yarkinta na biyu qultu summa ay kuma sai shi ya rubuta shi ibnu mas'ud yace ko baicin wannan wani aiki hiso wani aiki Allah ya fi so sai ya ce mai birrul walidain biyayya ga inna da baba bi biyayya iyaye kaga daman darasin da muke akan biyayya iyaye kenan ce na biyu biyayya uwaye qultu kuma nace mai summa ai kuma wanne ne Allah ya so baitin wanda da ka zana mu sai ce summa jihadu fi sabilillah sai ce sannan yin jihadi a cikin tafiyar da aikin Allah hanya Allah addinin Allah kenan nan ibn mas'ud da ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama wani aiki ne Allah ya so a cikin ayyuka gaba ɗaya da muke yi sai zana mai aiki nawa uku na farko ne sallah na biyu biyayya na uku shahada fi sabila ala sai ibn al-mas'ud yace hadathani bihinna ya zanta mun ya gaya mun su wala wistazattuhu la zadani da na nemi ya dada mini da ya dada mini me yake ni na ai da ya ce kuma kuma fa da ya kara kenan da ya tafi zana ne par order ko da nawa kenan shi ibn mas'ud ne sai tsaya a guda nawa a uku kenan nan da wala wistazattu da na nemi yayi ya ƙara mini laza da ni da ya ƙara mini ke da ya ne zai nima ƙara mini da ya ce mai kuma sun ma da an je na hudu an je na biyar an je na shida ila gani zalika kenan shi amma dai sahabin sai sai a kan nawa a guda uku kenan mai muke karanta na biyayya ga uwaye kenan zaka ga kenan annabi aka tambaya wani aiki ne lamba wani aikin da kowane aiki a cikin ayyuka annabi sa biyayya ga uwaye a nawa annabi bayan sallah a lokacin bayan sallah a lokacin ta kuma wannan ruwaye wani guri tana zawa a salatu ala awwal waqtiha malamai sun ce a a wannan da kamar wanda ta inganci wata tana raunar da wacce ala awwal waqtiha kenan sun ce a wannan sai ga yazo salatu ala waqtiha sallah a lokacin ta tunda sallah tana da muktari tana da daruri kenan sallah a cikin muktarin ta kenan mi wannan hadisi yake karantar da mu abubuwa guda uku wanda su ne hiyayyen aiki wanda Allah biyayya ga uwaye yin sallah a lokacinta da shahadi fi sabilillah gane wannan to sai ruwaya ta biyu
wa haddathani adamu qala haddathana shu'batu qala haddathana ya'la bin ata'i an abihi an abdullahi bin umara qala رضا الرب في رضا الوالدين في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد
to hadisi wanda wanda muka wuce sahihi ne buhari a wancan littafin nashi ma ya hudo shi muslim ma ya hudo shi wannan na biyu sai ya ce hadasana adam ya ba mu labari ko kuma adam ya zanta mana kala ya ce hadasana shu'uba shu'uba ya zanta mana shu'uba bin hajjaj kala ya ce hadasana ya'ala ya'ala ya zanta mana ya ba mu labari shi kuma ya'ala an adda'i daga adda'i adda'i kuma an abihi daga baban shi shi ko baban nashi an abdullahi bin amu daga abdullahi daga abdullahi bin umar daga wa kenan abdullahi abdullahi bin umar ba bin amur ba wancan bin amur bin asi wani abdullahi bin umar bin umar bin wa bin umar binu dan umar bin haddab ne aya cikin wadanda muke fiye da kulli shine ibn umar ibn umar shine ake cewa ibn umar kenan nan ibn umar yace kenan nan hadisi a kaida hadisi ya zo akan usini da ila sahabi kenan nan ibn umar ne yace ko anan adalun farad kenan ibn umar yace ridar rab samun yardar Allah ridar rab samun yarda Allah a ce Allah yarda da mutum ina ga ce Allah yarda da kai ba ka huta ba ko yanzu ma a zaman da muke da muke ko wani president da republic ko wani sarki aka ce ya yarda da kai ai kai ka samu gata ko to shi da ne ce ridar rabu samun yarda ubangiji fi ridar walidi tana tare da samun yardai to wasu haɗin rabu hushin shi ma yana cikin hushin to mun gane kenan kana so ka sami yarda Allah to uwaye sai yarda kai kenan in ka samu kana da lasisi uwayenka sun ma taskiya sun yarda da kai san fursa kenan ka samu yarda Allah in kuma suna hushi da kai Allah ma yana hushi da kai kenan me yake koya muke nan shine ai amma yanzu ko ba mutum ba ba rabuwa da uwaye ai ba daɗi ko amma duk da wannan in uwaye mutum sun mutu sai ga wata rana mai barka ana cewa kai sai barka da kaima da su lafiya kenan eh in ba ai koyi ba ko ridan lafiya ridan wa duk akan ai ba daɗi karbu da uwanka amma dai malu bawo shi sai cewa me ai barka ai abin isa barka mu rabu da su da ko don mu dan ridan lahi fi ridan walid walid eh malu bawo shafi ki cewa ko eh ridan lahi fi ridan walid samun yarda Allah tana cikin yardan mahaifi kushin Allah yana cikin kushin wannan shi ma iliklan abe da wani problem ko kenan in kuwa suka yarda da kai ko bi gabni in suka yi mushi da kai ko bi ya lalace ko sai muka ce ruwa wannan mawkufi ya ce amma dai ta zo marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallama daga amr bin azina daga ibn umar ne ce kenan hadisi na mawkuf amma dai ingantacce ne na ibn umar ne ce kuma hadisin da aka dangana shi zuwa sahabi shi ne ake ce mai mawkuf yana usuli da ila sahabi amma dai ruwa ce ingantacciya to mun kare babi na nawa na farko mun kare babi na farko mun samu ruwaya guda nawa guda biyu na yayyan ayyuka wanda Allah ya fi sako da kuma kushin Allah yana tare da kushin waye yarda Allah tana tare da yarda kuwaye babi na biyu sai ce ma babun birrul ummi biyayya ga inna uwa kadai kenan zai ma uwa amfani kile kuma ma baba kenan nan sai ce birrul ummi biyayya ga uwa al um mère la mère kenan mama mun gane biyayya gawa mamma to sai ce
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا أبو عاصم عن بحز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أمك قلت من أبر قال أباك ثم الأقرب فالأقرب
wannan da uwa da uba duk komin su daya amma dai uwa ta yi haƙi akan ɗanta amma dai kuma haka malamai suka ce ba cewa ba a ce uwa ta yi haƙi ga fifita su amma dai a haƙi uwa ta yi haƙi akan ma'aifa akan ɗanta tunda nan wannan hadisin mun karanta shi ce حدثنا أبو عاصم عن بحث بن حكيم عن أبيه عن جده عن جده يجي قلت يا رسول الله kenan da yazo ce ya rasulullah ya ya manzo Allah kenan sahabin yazo zai annabi tambaya ya rasulullah ya manzo Allah man abaru wa zan wa biyayya kamar ka zo ka ce wane ne in ki in kyautata wa da kowa a wancan aita man haqqu nasu bi husni sahaba kenan man abaru wane ne zan wa biyayya in bibita shi fiye da kowa sai ya ce ummuka mamakka ya ba shi amsa ko sai sake ke sani da ya ce kultu kuma sai na ce man abaru wane ne zan wa biyayya ne fula da zai kuwa hallo kara ce mai umkala ummuka ya ce hallo dai mamakka kultu man abaru kuma ya sake mai ke sani ya ce wa zan wa biyayya kala ummuka ya ce mamakka so nawa ƙultu kuma ya ce dai shi sahabin man abaru wa zan wa biyayya ƙala abaka tukwada ya ce babanka tukwada ba ya ce babanka sai ce sun ma'akarabu bal'akarabu sannan makusanci zuwa makusanci me yake ne makusanci zuwa makusanci ai ɗan uwa ma kategori ne wani kusan inka ne wani kaza ne wani kaza ne kenan ai kenan daidai kusanci daidai kusanci shine sun mal'akarar fal'akarar sannan daidai kusanci daidai kusanci kenan ai famun ka su ai wani duka ga gamunan famun ka ne na jini amma dai ai wani yafi kusa da kai da wani to shine nan yace mai na farko yadda zana mai uwa so nawa so uku su kwana ala na hudun yace mai wa baba to kwana yace mai sannan makusanci zuwa makusanci kenan me zama gane uwa ta yi haƙƙi ko uwa ta yi haƙƙi amma dai ba ka ba ka fifita su ba ka samu kuɗi zai kai ɗaya hajjiwa zaka fara kaiwa malai na jinka wa zaka fara kaiwa eh ismail wa zaka fara kaiwa eh kenan muka bi eh haka ne kenan amma dai malamai sai bayani ba kuma dan eh saboda ai da kwai abubuwa guda uku wadda uwa take da daraja shine ciki da aihuwa da reno wannan uku ne ita ta doki cikin nan ita ta aiho ka ita ta yi renon ka wanda malamai suka ce ai ba bai wannan ba shine malamai suke buga misali yanzu misali daga an aiho yaro ko ya warware baban shi daga ya zuwa duke shi yana jin daɗi in yi hutsari yake cewa zo amshi ɗanki zo amshi ɗanki daga ya hutsari a yaka yake sai ce zo amshi ɗanki to kenan nan dai mun gane uwa tahi amma dai ba ta fifita su ba to amma dai ga nan gaba hallo kuma zai ƙarin bayanin inda uwa ma zaka ga tahi jika
قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فعبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه
فجرت فغرت عليها فقتل فقتلتها فهل لي من توبة.
توبة قال أمك حية.
حية قال لا قال تب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت قال فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن, حي... عن حياة أمه فقال إني لا أعلم علامة أقرب عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدين yawa والداه نعم walid mahi walida mahiya والداه، yace نعم حدثنا حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر عن ابي كثير قال اخبرني زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس daga wane wa ibn abbas wa ibn abbas abdullahi kenan shi ma kaga cewa ake kawai ibn abbas kenan kace ka san abdullahi dan abbas ne abdullahi dan abbas menene ga annabi me ga annabi mun san sahabi ne ko to wajen kotan shi ne ai ba mu annabi ne me yake wa annabi ku zan yi annabi ne kenan diyan diyan mazabi suke kenan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya kace Muhammad binu Abdullahi binu bin Abdul Muttalib ko shi kuma wannan Abdullahi bin Abbas Abdullahi binu Abbas binu Abdul Muttalib kenan shi ibn abbas kuzan ne na annabi kiyan mazabi suke shine Abdullahi bin Abbas yana daga cikin yaran sahabbai an aihe shi amul uzun shekara da kamar lokacin da annabi ya mutu yana kusan balaga ne yana daga cikin yaran sahabbai amma ina a karatun sira ina shekarar da aka sawa annabi an burgo a madina a makka ai da kun shekarar da aka sa annabi da duk musulmi aka sa masa a burgo aka ce ba saya ba sayar ba ba kamar kawai aka zo aka ce ko ku ba da muhammad sallallahu alaihi wasallama a kashe shi ko ku wuta daga wannan addinin in ba wannan ba an yanke a an sa kamar da yanzu da kasa da ake samun zafurku idan ta musulmi su musulmi ba saya ba sayarwa ba aure ba arautarwa aka yake da su da mutanen maka inda suka je sha'abi suka je wani eh suka zamna a wannan gida a nan ya aka ce hatta wani aka luwar kata shajar har sai da kai suna cin ganye itace idan yunwa to a wannan shekare ana aka yi shi wani abdullahi dan abbas ai annabi ya mai addu'a wace addu'a ce annabi ya yi wannan shahara Allahumma sai da tsawon rayuwa da kuma Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil annabi ya mai addu'a ya ce Allah ka sanar da shi addini kuma ka sanar da shi fassara ta Qur'ani da wannan duka fassara ta Ibn Abbas ayin da ake bi dukkan sure daga aya a ce Ibn Abbas ya ce Ibn Abbas ya ce kenan annabi ne mai adda Allah sanar da shi addini kuma Allah ka sanar da shi fasara alkur'ani dan wannan almajiran da suka fito a hannun shi a makka duk su ne ke yi a tafsirai kuma duk tafsiri a ji a tafsir ibn abbas ya ce ibn abbas ya ce to wannan shi ibn abbas ne sahabi muka ce ko ko zakin annabi dan abbas dan abdul mutallab ko to shine annahu atahu rajul yana nan sai wani namiji ya yi wani babban zunubi sai zo gure shi shi ne annabu a tahu rajulu wani namiji ya zo mai bai gaya ba sunan namijin faƙala shi namijin da ya zo gane ya zo gurma abdullahi ɗan abbas to zai faɗa abin da ya kashi gurin abdullahi ɗan abbas faƙala sai ce in ni haɗabtu imra atan ni na nemi auren wata mace ko haɗabtu na nemi auren wata mace shi namiji ne ke gawa ba so ya ce ni na nemi auren wata mace ba a ba ta an tanki hali sai ta ƙi ta aure ya ganta kamar ya gani yana so ya zo ya ce ina son ki kaza kaza sai ta ce a'a ba kamun ba ta ce ba ta san shi shi ne ba a ba an tanki hali sai ta ƙi ta aure shi to ana nan ana nan wahaɗa ba ha gairi sai wani daban sai ya zo ya nemi aurenta shi ne wahaɗa ba ha gairi sai wani daban kuma ya zo ya nemi auren da da wani wannan ya zo na biyun ba a habbat an tanki hau sai ta so ta aure shi su gidan shi wani namiji da ya zo ya sha kama ko ya zo ya taya ta ce ba ka yi ba to kuma ya ba na aure ka ba ana nan kuma ya gagari ɗaya ne wani ya zo ya kwana biyu ce na san ta ce ka hasa da na amince shi ne to wannan abin sai ba shi haushi fagirtu sai dai kishi jala girtu kishi ba girtu sai na kishi kenan ke abin ya zauto ya yi jami sosai aka abu eh ga na hita yi kuma ya shi wancan in komai a tuka ya yi shi komi ya ga ya yi shi komi kuma ya kasa shi to kenan abin sai ba shi haushi shine ba girtu sai na kishi ba girtu alaiha sai na kishi akan ta in ce ina nan ina nan da raina wannan bintin ba wanda zai aure ta misali ya kawo zai tashi wanda ba wanda zai aure to shi ne fakirtu sai dai kishi alaiha a kanta da ya kishi a kanta sai ce faka taltu ha sai na kashe ta sai ya kashe ta to ba halli min taubatin shin ina da tuba wannan babban lahin da ne kenan shi wanda namiji ya zo ya zo gurin belahin shi kishin rai ne kuma kishin rai ma ba da hujja ba na na so ta ta gini kuma wani ya zo ya taya ta so shi shi ya kishi kuma sai je mi to shi ya ce fa halin min tabbatin a karmakan lawa da ku hanyar da za a samu tuba a yi wani babban laifi ne wannan sai ka kore shi mako kala sai wace nan abdullahi abbas ya ce mai ummuka hayyatun uwanka tana raye ka duba ha ummuka hayyatun uwarka tana raye qala la sai ce a a mamma ta rasu to qala sai ibnu abbas hallo yace to yo tunda mamma ka ta rasu tub ila allah ka je kai ta tuba zuwa ga allah wa taqarrab ilayhi kuma ka kusanta zuwa ga Allah mastata ta gurguda ikonka kenan ka kusanta zuwa gare shi kai ta aikin kirki kana multiply in aikin kirki gurguda ikonka kenan ibn abbas sai ya gaya mai wannan magana to shi wanda kuma aka yi abin mai ruwaye wanda ke rawaito magana sai kala sai ya ci kenan abin ya ba shamaki ai shi da ya zo tun da ya ce bai lahin da yi ai kamata ya ce kai wannan abin da ka yi je ka kai kaza ko kai kaza diga ba kawai ce mai mamaka tana rai to shi ne shi mai ba da ruwa ya ce fasa habtu sai na tahi fasa altu ibn abbas sai na tambaye abdullahi dan abbas lima sa'altahu an hayatu ummihi me yasa ka tambaye shi ga rayuwar uwar shi baka ce mai buga abin da zai dalilin rai da ya kashe sai ka ce mai uwar ka tana rai kenan lima sa'altahu me yasa ka tambaye shi an hayatu ummi rayuwar uwar shi faqala sai ya ce inni la a'a lamu amalan domin ni ban san ba wani aiki aqraba ila Allah wanda shi kusanta zuwa ga Allah min birrul walida tamkar biyayya ga mamma kenan me yake ne da mamma tana raye ita ce ta daga hannu ta ta addu'a wannan abu ayyahi ne eh kenan karshen zunubin nan da yake nan ya ga masihon nan saiwa sai mamma shi ai bai ce babanka ba dai ce mai uwa ta mutu ai bai tambaye shi ba baba kenan me yasa shi wanda yace me yasa ibn abbas baka ce mai baka zaka tambaye shi sai yace dan la la alamu ban san ba amalan wani aiki aqrab ila lahi wanda yake kusanta zuwa ga Allah min bin walida tamkabbiyayya ga mamma tamkabbiyayya da ma'aifiya kenan dan ya nuna mai darajar uwa karshe ce kenan da wannan ran da ya kashe da uwar tana raye sai ce to ka je ka yi ta hidima ga uwarka ka yi ta hidima da uwarka kuma ka sa uwarka ta yi ta daga hannu tana roƙa ma Allah sai Allah ya gafarta ma shine jini to da uwa bata raye sai ce to ba ni da makuta a nan sai dai in ce ma shi ka kai ta aiki gwargwadon ƙarfinka ban ni da garanti kenan me muke ganewa eh muhimmancin uwa kenan ya kai ƙarshe da wani malamai suka yi bayani shi mahimmancin watan ko da a kan gaske ka ne gaba a hankali yanzu hadisi da kwashi na muna iska shi hadisin wani jurai shi eh ai muna iska shi na wanda yana sallah ko shi sallah ne ma ki kai shi ɗaya ne bai ci sallah da ibada da asoke shi ba abin da yake bai ni ma yi bai gida ma eh shi wacce ji bai ni ma yi wai gidan ma da yi daji kamar ka kowa bayan gari ka yi runwa in ka yi ruwa irin bayan in ka yi ruwa haka ruwa ta zaka mata gimshiki haka in ka mata gimshiki kuma sai ka ɗora ɗakin sama kuma sai ka zaro igiya wai don ka kama hira ma bata ma lokaci in ya zo da igiya yake hawa sama ba na eh ba mata ta kira ma ba mai kame kira ko da igiya yake hawa sama in ya hawa sama ya ibada shi in ya sauko sai wani kashi gutsari abinci kaza uwa in ta zo ita ya haka ta ce jurai jurai ya sauko su gaisa to wata yana sallah ya ta zo jurai sai yake tunani uwa ko sallah in amsa ko ci gaba da sallah sai yake amsa jureish in amsa ko dai ci gaba da sallah yake amsa jureish in amsa ko ci gaba da sallah yake amsa sai da aka yi su uku sai ta ce to ka Allah ya kashe ka sai ka yi ido da karoyi sai ta tafi ta ka Allah ya kashe ka sai ka ido da karoyi ko ta tafi ta wannan abin sai da uwar ta mutu an bar labarin an mance shi yana can daje shi da asokin shi sai a yi da sallah da ko ba abin da yake sai ana nan ana nan sai aka samu wani makiyayi wanda yake kusan shi yawa wata ciki da makiyayi wata ciki aka kamo aka cewa miki je ta ce mai gidan sama kusan da gidan sama eh dama ai mutane ko suna neman duk mutum kun san ka kare kanka ai nema ake a ce abu kaɗan ma ana neman wani laifin ka da aka ce ma mai gidan sama wanda ne gari ya doka sarki ce ashe a daga tilika aka rushe gina aka daure shi aka kashi a kashi ya biyo gaban karuwa suka ido hudu ya dariya eh to da ke mai ibada ne aka zo mai ake hadisa ake bayani mai yahudi ta hudu aka ce a kayara a kayara ya tashi ya raka abi da ya raka abi ya kalli yara ya ce wane ne ubanka sai yara ya ce makiyayi to a hadisin yana zana mu waɗanda suka yi magana suna yara da isa bin maryamu da wannan ya na juresh yaron juresh da yaro na ashabul hudud wanda an hura wuta shi ma yi magana to abin da muke so mu gane kenan duk darajar uwa fa kaga sallah ce amma dai a za ta kama shi to shi ne sarki ke ce me yasa kai dariya da kakan luwa na sai ce na tuna wani abu ne uwa ta ce ta mona ta shi ne ta amsa yanzu kenan ka gane shi ma sai ce mai lau umuka uwaka tana rai kenan dan yace ban san ba wani aiki wanda ya kusanta ga Allah tamkar biyayya ga wa kenan da wannan ran da kashe da uwaka tana rai sai ta nema mami gafara to sai mu tsaya daga wannan ruwaye ko lokaci yayi kenan sai mu tashi babul birrul ab kenan mai akan biyayya ga uwa duka nan ai dai da muka yi nan babu wata kalma mai wahala ko gira kishi fagirtu alaiha yi kishi annahu atahu zan sake fasara shi an ibn abbas ibn abbas annahu atahu rajulun wani namiji ya zo mai fa qala sai yace namijin da yazo sai ta ibn abbas inni hadabtu imra'atan ni na so wata mace zan aure ta shine hadabtu imra'atan na so wata mace zan aure ta fa abad sai ta ki an ta ki hani ta aure ni wa hadaba ha gairi sai wani nayi nemi auren ta fa habat an to ki sai ta so ta aure shi wannan nabi fa girtu ya lai sai nayi kishi alaiha akanta da na kishe ta faka taltuha sai na kashe ta fa halli min tawbatin shine ina da tuba ya zai in tuba ai ba falle ki kala sai ibnu abbas ya ce mai ummuka hayyatun karatun nan kenan uwarka tana raye kala la yace a'a mamma ta mutu kala sai yace tub ila allahi wa taqarrab ilayhi mastada'ata kai kai ta tuba zuwa ga Allah ka kusantar ta gare shi gwalgwada ikonka to shi mai ruwaya hadisi yace kala sai ce fasa habtu sai na je fasa altu ibn abbas na tambayi ibn abbas lima sa'altahu an hayati ummihi me yasa ka tambaye shi wace tana rai baka ce ba kai da kai lahi ayi kaza ayi kaza sai yace mai fa kala sai yace inni ni la a'lamu amala ban san wani aiki ba aqrabu ila lahi wanda yake kusa ga Allah min birrul walida tamkar biyayya ga uwa kenan da uwar shi tana rai sai je ta mata hidima shekaru da shekaru sai Allah kankare mai wannan zunubin tun da ya tuba amma dai tun da ya zama taraye sai je ta yi gwargwari ifar shi ba garanti to kenan dai duk wannan ruwai tana nuna mun mene ne fadalai uwa da mahimmancin uwa to sai mu tashi satin gaban Allah ya kai mu babun birrul abbi babi wanda zai bayani akan baba shi ma da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhana rabbika